الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ana zana mu siffar yan aljanna shine sanda aka ce ana cewa akwai samari matasa suna kewayawa da su suna ba su duk abin da suke so su kuma wallanin halittu ne yara ne na kumfa ya kullum haka suke za a harbu na basa tsufa sabanin yau wanda ya waye gari gobe ya ƙara tsufa jibi ya ƙara tsufa gata ya ƙara tsufa kullum su kuma kullum da wasu ne masa kaga wannan ita kaɗai ita kaɗai ta isa ni'ima wanda cikin ni'ima mu rishin tsufa ko kullum tsaka su shi kaɗai ya isa ni'ima ya kawo min da kofofi ko fitauniya wa barin da motsa ko kuma sahanni wa ka'asi kofi na giya ga yanan min ma'i na idon ido mai gudanya kuma wanda yake har abada layan ƙasar mai yake ita kuma giya in an tabbata ta in ka sha ta kai ba karo ba ka yi wani su za su da wani ko bai ciwon kai ba ta sa ciwon kai ko ta sa wani su ko juyar hankali kullum mutum yana cikakken shi yana jin daɗin ta haka take kuma hallawa ne fakiya da kayan marmari mimma ta hanyar runa abin da suke zaɓa ka san kayan marmari hallawa a cikin kayan marmarin ma kullum mutum akwai abin da ya so kullum yana son kayan marmari kuma kayan marmarin hallawa akwai wanda ya so wala matsayirin ga nama na tsuntsaye kenan naman tsuntsu ya yi kowane irin nama daɗi kuma ya yi kowane nama jin daɗi da magunguna amma shi da huna abin da suke so suna buɗe suna so shi suna shawo shi
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما
ga abubuwan marmarin nan ga naman tsuntsu inda suke sha'awa kuma ga horar ayi matan horar ayi masu farin ido farin ido da tsaka baƙin ido da tsaka kuma ido wanda suke dara-dara biya kuma da tanan duk kayan jin daɗi sun haɗa lokaci ya ce ka amsa lulu da makanun sai ka ce tabban lulu ne sabo abin ɓare wannan wanda aka ce dukkan su wannan jaza'a sakamako ne ba sakamako ne ba ta zo a malun dan abin da mutane suka aikata a duniya aikin yanzu aikin aiki sai rabbiya ko ran lahira da nan biya za a ba da wani abubuwa duka da tukunci kuma la ya samu na fiha lagawa a lahira ba ka ji mai asheshen zance don ce maras kyau kabiri wannan aljanna babu zance mi ke da kawai wala tasirin wala zance wala wani zunubi abin da za a yi illa gina salama salama sai abinci abinci abinci abinci wannan kanshi abinci da ya isa mutum ya ce wa sahabu da yamin wa ashabu yamini ma وأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
yace wa sahabul yamin masu amsa takarra hannun dama ma sahabu su wane ne masu amsa ashabul yamin masu amsa to sun tabbata a nan fi sirrin a gurin wata itaciya itaciya ko a ce magariya amma maududu wata bata da kaya kaya ba ta da kaya ce waɗannan akwai wata itaciya ko ta wannan ayaba maddul wadda take a jere da iya ƙasa tun da ya ƙasa har sama na kwance ci na ci kiɗe ci na tsaye ci wazin da mamdudu ga irwa da irwa ba ta ci ba ku ci samu wa ma'in masu ga ruwa nan yana gudanya ta irwa ko da yaushe wa fakiya ta kafira ga kayan marmari mai yawa kuma iri la makaɗuwa ce ba mai yanke abin da ce ɗan rani ne ya ƙare ko ɗan damina ne ya ƙare a'a wala mamnu a ko ba abin hanawa ba ne a ce sai ka kawo kuɗi kawai ci rika ci eh ci rika ta ke ce ba wa furshin وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
yace wani wafarsu da 'yan matan aljanna abu mafi abin ɗaukawa suna fasa gidajensu an ba su ɗaukaka da daraja su wannan matan na aljanna allah ya ce ina sha da ina sha mumun haris kalma ce ta kun bai kudu ku zamanto ku zamanto suka zamanto in sha sai ga suka sun tashi kudu la'ayi kuma waje alina hunna abkara sai muka sanya su a zara duk budurrai ne yan mata ne budurrai ne kullum ma ta ha zauje a duk lokacin da mijinta ya je gare ta waje da inda ya same su a zara budurwa eh kuma wala waje ba sa jin daɗin ba sa jin daɗin ba su jin yunƙin ciwo wajen budursa su ba su yin ciwo saɓanin a nan ha'aibar na ƙorabar suna ‘yan mai ɗaya a turaba daidai daidai suna masu daidaita nawaye wa'inda mata da ya sahabi lemi na masu amsa takarda a hannun dama ne daga kaga an fito takardu an yi kayan ba sai aka an baka takarda a hannun dama to ka yi sa'a in kuwa ka dangula daga hagu muhimmanci allah ke to sunnatun ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم
ce sullata a wasu jama'a daga cikin wurin ba da a kayan kirkin nan min al'awwali na nan daga mutanen farko ne wa sullatin kuma a wasu ko min al'ahari na nan daga ƙarshen kowane akwai to wannan kuma wa sahabin shimar allo ga masu amsa takarda su duka daga hannun hagu ma sahabin shimar suwa ne ne masu amsa takarda a hannun hagu bisa nema suna cikin wata iska ta wuta tana da wahamin da ruwan zafi suna shan wani wanzillin da wata inuwa wani hamu wata inuwar hayaki baka inuwa mai tsananin zafi labarin wadakar babu sanyi ko ko wani abincin daɗi a gare إنهم كانوا قبل ذلك إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون
yace innahum ko ba innahum su sun zamanto kanu qabla zalika tun gaba da wannan a duniya mutarsu masu tashin kadan hanci su sun fi kowa masu girman kai badar masu girman kai wa kanu yasiruna da hinsan azim sun zo suna nana cewa suna zunubi mai girma duk wani zunubi hinsan azim menene zunubi mai girma shine shirka sun zama to suna shirka to wannan su ne wai wa kanu ya kulu da hasuna ce a izamita na a yanzu idan mun mutu wa kunna turaban mun zama to kasa mun zama to kasa suka daga ku wa izama da kasa suka daga ku inna la mabusun mun za a ce a tada mutu halitta sabuwa kaji sun sa shakka
أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم
yace ta matsaye wannan kamar an tada kuma an kare wanda ya abin fara za ta mai wuya da babu abin yayi to kuma sake shi ko gyara shi zai mai wuya a da ku da iyayen naku duka kul annabi faɗa musu kace innal awwalina kun ga na farko wal akhirina da na ƙarshen da mazba'una za a tara su guri guda ila miqati zuwa lokaci wanda yake yoman ma'alum rana sananna ita ce ranar kiyama summa min ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون فشاربون عليه من الحميم
yace wal annabi wada musu kace innal awwalina sai mutanen farko wal akhirina da na karshen da majma'una ana tara su idan miƙatu ya zuwa lokaci yawon ma'alum da na sannu sun ma'in na kuma aihwa doon nuna da makazzabi ya kubatattu masu ƙaryatar ayoyin Allah za ka tara ku la nuna za ku ci mai shajarar daga wata itaciya mai zakum ta zakum wadda wuta ma aka rasa ƙara take shin kuma da shan fa mal'una min hal butun sai an yi tak ta an cika cikin tak gangan kare ba wuce ya yi gangan kare tak ya ci za a cika hannu da sha rubuna ne kuma an kawo ruwan wannan an sa na zakon an sha minan hannun daga ruwan zafi ba sha rubuna shan shan da aka ce tak shirbal فشاربون شربا هيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون
yace fa sharibuna shurbal hin za su sha za a ɗanɗana masa a ba su tilas su sha ruwan ruwa irin shan himu tsohon raƙumi da ya ishi ruwa ya wajen wata guda bai sha ba ruwa shi ku ciki a buɗe kuma a kawo ruwa zai sha da rani ya isi ruwa ta mai wajen wata guda bai sha ruwa ya fara kwankwada to haka za a daga kwankwada musu ta za ne zai hulun mutu wannan masarkin su ne a da aka tattala musu ranar kiyama na hana halaka na ku ce mu muka halice falau la tu sadda da dan mai bakwa gaskata tashin kiyama ku yi imani ku ce akwai tashin kiyama ku yi me yasa mu kuma na da ikon mu yin a baraitun annabi har ce ku bani labari matum nun maniyin da kuke dasawa cikin ma'aiwar mata in kun dasa a fa'antum أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين
ya ce in kun ɗasa a antum shin ku ne ta haliƙunahu kuke halittar mutum da mani basharar mutum am na hannun haliƙun ko kuma mu ne masu halitta eh na hannun mu in ji Allah kaddar na mu ne mun kaddarta muka yi su ba ku ba ne ba kawai ba ku san ma abin da ake yi bai na kuma
بينكم الموتى
baya
أنتم تخلقونه antum talibunahu ku ne kuka halicce shi
أم نحن الخالقون؟
am nahnu halibun ko kuma ne muka halicce shi to menene نحن قدرنا بينكم na hannu kaddar na bayyana ku da mauta mu muka sanya tsakanin ku mutuwa ba ma na hannu ba su kuɗin ko ba kwa tsere mu mutu inda kuɗi in mun ga dama mu kama karami babba matsakaici wannan kawai ala an badila he in mun ga dama an za mu masanya amsalan ku على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
mu ne in mun ga dama in ji Allah za mu masanya ku duk irin mutum duk irin mutanen kowane zamani duk yayyarsu da mutane ba sa iya masanya su sa je da su yaƙe su su karkashi abin da suka kasa su kashe abin da suka amma ba su iya masanya su duka da kahurrai sa iya juyawa a lokaci da tun sun ji wa musulmi an sake to ba sa iya ba sai Allah in ya ga dama shi ma kan shekara ɗari ya canza shekara ɗari sai canza kayan su shekara ɗari sai canza wanda suke nan ɗin ba su bane wasu ne wasu kamar su ma ya canza da gansu ya ce a to ala an badila amsala ku mu ke da iko da za mu sanya kwatancin ku wannan shi ku maraya ku shi ma za ta adabar cikin ma abin da ba ku sani da cikin sura mu yi ɗinin duka in mu ga dama mu maida ku surar hinzir ko mu maida ku birnin duka in mu ga dama da sai mu haka in mu ga dama mu maida ku kamar a wato ya ga fuskar da ga iskar fuskar ga yadda take sai ga sai ka dibi akuya ka dibi fuska ka dubi shakki ka dibi fuskar sai ga kamar wani irin tsari ne Allah ya yi suna da kulkusa ba sai gansu ga saka tun ba biri ba to shi ma ga shi yadda ka dibe shi ka dibe shi ka dibe mutum kowa ma ba hewa da baka aje ka ce hewa ne hewa ne yace kaga yadda bamban yadda kaɗan ya tsara kan shi bambanta walaula ne ina ne wala kada adamtu nasha ta rubula hakikan kun san na sha'a ta farko falaula ta zakarun dan me ba ku tana ku wasu a barayatun أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون
yace a barayatun ku bani labari matumur su bayan wannan matum nuni abinda kuka zama ne inna halifu ya zama halifu wani badan umri ya arba'in da yawan da fata can wannan hadisi ne nan yasa fara'aytum ma tuhur sulfa ku bani labari abin da kuke nomawa a antum tazra'una hu ku kuke hudda shuka ta ta kugo am nahnu zari'u ko mu kuke shuka mu kuke hudda ta ha lam lam nasha'u da mun ga dama laja Allahu da mun sanya shi kudama busasshe na ba ta hudu ko mun mai da shi burtsa burtsa burtsa ne burtsa ne ba ta hudu
روي عن ابي هريره رضي الله عنه ruwaya an samu daga abi hurairah ya Allah لا tabbata يقول احدكم زرعت lami لا يقول احدكم زرعت to la yakun لا يقول احدكم زرعت sanda yanku sai a shirka وليقول بل يقول حرصت sai zai ce na noma ne فإن, فإن الزارع هو الله shi shirka wannan halitta shi ciyawa da shifka da abin da za a Allah shi ke hukunta ويستحب لكل من ينزل بصره في الارض amma abin da aka yi so ga dukkan mai duba ya gani da shi shifka zai hukunta kasa ان يقرا بعد الاستعاذه baya ta a'udhu billahi minash shaitani a'udhu billahi minash shaitani rajim افرايتم ما تحرثون yace a fara'aitum ma tafrisuna ba labarin abin da kuke nomawa antum تزرعونه ku ne kuka shirka su Allah da zaro ko kuma mutum sai ka tafi ka ɗauki ɗan bahunka ko kuma ce a wani ɗan sahunka ka sussuka ka je ka shirka wai kuma ka zo ka ce bahuna kake so ko sanhuna kake so in an ɗan ma biyu ko ɗayan sata nan kana aka zo kana faɗa ha ولله الزارع والمنبت Allah shi ne zarar mai shukawa shi ne kuma tsara- mai tsararwa ko mai sa su tsuwa Allah su ci.
اللهم صل على محمد Allah ka yi tsira da aminci ga annabi وارزقنا ثمره ka arzuta maƙiya itatuwan wannan وجنبنا ضرره ka nisantar da mu daga azabar shi ne hushin shi واجعلنا لأنعمك من الشاكرين ka sanya mu da cikin ka mu san- mu zamanto masu gode maka ولآلائك من الذاكرين ko mu zamanto kowane lokaci muna ambatanka وبارك لنا فيه يا رب العالمين Allah ka yi albarka a shikokin mu ya wangijin talikai ويقال إن هذا القول kana hudun wannan gurin shirka har shirka إنما لذلك الزرع yana hudun hannu a wannan shirkai من جميع الآفات daga Allah ya kare daga dukkan kwari afa ta cuta ta الجود damuwa والجلال ga dudu tsutsa da za ta dan zungudan da zai ci bincike kan satsin ko kuma ko kofar wannan fara ko kuma sai kun karewa za ta yi maila bai zakan wahida kawai in ta zauna a lokaci da ran babu ba daga nan fara ya zo Allah ya kare shawarar da nan وغير ذلك kilo kilo ashirin talatin ita ce kawai in ta kwanta inda ta kwana kawai in ta tashi ba ku duk Allah ya kare mu musulmi aha ne فإن وغير ذلك da wannan wannan فإن مجرد من تفسير القرطبي wannan akwai su duk an tsana cikin tafsirin Qurtubi to yace inna la maghramu إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم ماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من الم- من المزن أم نحن المنزلون
am nahnu zar kunu ma'mun masu ka law na sha'u da mun so laj'alnahu da mun sanya shi fatatan ya bi sambushe shi mun maida shi burtsa ba zan tafi ko zamanto ta baka wurin kuna ne santa ga wannan kuna kaka ci in na la magrubu ba ai mu ne ke ko gurbu mu ke kama shi bal nahnu maharumu mu muke hana mu muke badawa mu muke arzutawa a fara'aitun ma'ul lazi ta shirabun ta koma zo koma zo gurin ruwan masu ko da ka shi kai a fara'aitun wani labari annabi ce ce ku ba mu labari eh alma'ul lazi shine ruwan ta shirabun da kuke sha shi ruwan a antum ku ne an zalta muhu kuka sabkar shi min almisal daga taskar gizagizai tagoyi na ruwa kuka sabke shi am na hannu mun sirri ko kuma mu muka sabbata shi bala mu ne insha Allah mu muka sabbata shi kuma ku san launa sha'u da mun ga dama
لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
launa sha'u shi ruwan wannan launa sha'u da mun ga dama ja'alnahu da mun sanya shi ujajan mai tsarki mai gishiri bai shaiwa cimma da hausa da mu mai da shi cimma falaula ta shukurun don mai bakwa godewa Allah wannan ruwan da aka muku ruwa mai daɗi da kuke sha ballantana zamanin yanzu mutum in bai godiya ba Allah sha'anin ruwa to har abada bai godiya duk inda ruwan yake a yi ƙasan ƙasa wanda bakwa iya huddawa da rijiyar Allah zai kawo wanda aka wa ilhama su hudu sai ilhama su hudu wannan ruwan na ƙasan ƙasa ƙasan ƙasa ba kilo ɗari hudu ɗari hudu kasafa wani ɗari hudu ɗari biyar da har ɗari shida za a yi aiki wani ana samun kasa a tun kuna wancan ruwan da can a shan shi kuma a fasa dutse da dutse kuma a zuwan dutse da ya tsage dutse sun yi shin dan Allah mutum in bai gode ba Allah a nan duk wani abu ɗaya ya isa ka yi ka gode kowane ɗaya abin da ke zana to kuma ba ruwan ba ma tukun a farayi tumun narar laki turu ba na labari da wutar wani da kuke wullawa a ce a wulla wuta ka ji wata hausa ko ka taɓa yin an ce wulla a wulla wuta wani kuɗi ka gani a wulla wuta a kunna a wulla a kunna to amma ita wulla wuta an yi ta da almuru da almuru an yi ta haka kana ji ko a'a wullawa a'a ga ta wanda ita ita ga ta nan gaba ga ta can gaba to to to a antum an sha'atum shajaratuha ita wadda kake faɗin ita wannan wata ku kuka yi iccen wuta tana cin icce ba kawai sha ne Allah kuka yi iccen da aka huta wuta ku kuka yi shi to Allah ya iccen daga iccen ko kana ji namiji wani icce ne haka sai a samu wani abu ana burkakawa ana yin mulki ana yurgawa sai da wuta ta wuce wa ya taɓa gani ka taɓa gani na taɓa yi komo wannan da ƙwarya wannan dan wannan yana da shi don haka aka mutu yana kala shi ma ana huta da shi yana hudda
to ka kowane ice ba kowane abubuwa Allah ya tsada ya kawo ka taba gani ka taba yi ba yanzu wata ranka hujja mu ma'anar mu gani
ko kuma in kai ɗan rami sai ka toto za ka ɗauka na- na- na- na karan hatsi eh kamar da ƙasa in kai ɗan rami in kana burka kare in ka sa shi in kana sai murzawa wutar zai taɓa su can zai zai bukwai kenan kan nasara ba ya zo mana da abin eh ku ne an tum an sha tum shi da ratuwa ku ne kuka raya iccen da aka hudda wannan kace haka har duma ko ko- har ko mu na duma ko ƙarya ta duma Allah mu a- amna hanu mun shi kuma muka raya na hanu sha'adana ha نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمق... للمقوين ف... نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
yace ina ne
nahnu ja'alna yawwa na hana ji Allah na hana na hana ji Allah na ha mu ne muka sanya ta wuta da wannan ta zikiratan wa'azi ce tunawatarwa ce da na rashi annaba in ka ga wannan da kake huddawa to da ka hudda wuta ko da ka kunna wuta da wannan tunatarwa ne yawa ake yi da wutar jahannama kullum ke da ya tunatar da kullum mutum wani aiko da shayi yau to ya tuna mai wuta in ko masu aiki kullum ana tuna musu masu tuwo kullum ana tuna musu wutar jahannama tunani ne ka ga wannan wuta ka ga yadda take to tun akwai wutar jahannama da take wannan yawwa a antum an sha'atum shajaratuha am nahnu nashru to ina maka ce ku kuke raya ta to ku kuma ne nahnu yawwa ja'alna hata zikratan muka sa wa'azi ce wa mata'an kayan lil maquyi daga masu tafiya masu bulaguro kaga masu komai masu bulaguro suna yawo da wuta da ita su dinga suka yi su kala shi annabi Musa lokacin da ya je kala mai kali ne ya kyala na dutse ya buga ya buga ya ki tashi ya yi sanyi lema ya ki tashi ya huta ta ki tashi ta ga yadda yi ba ko to fasabbih ka tsarkake ubangiji fasabbih bismi rabbikal azim ka tsarkake sunan ubangijinka mai girma ko tsarkake sunan ubangijinka mai girma ala kusu ba sai na rantse ba ba bi mu haƙi da su da ma'auka da na taurari eh wa innahu wannan ai rantsuwar da ta sama rantsuwa ce lauta alamuna azim rantsuwa ce mai girma da kun sani innahu lalle shi qur'ani إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
yace innahu lalle shi qur'ani da ƙura'an kare ƙura'ani mai girma ne fi kitabin makatu abin rubutawa ne fi kitabin makatun makanun matabbaci ne akwai shi cikin masaba lokacin da mahaifisi la ya masu ba kowa ke sha a ƙura'ani ba illal madafaru da sai tsarkaka don suka ce a'a ba ƙura'ani ba da lokacin mahaifisi ake haɗa shi ne ƙura'ani aka ɗauko daga lokacin mahaifisi ko ba a ƙura'an da ma ba kowa sai sa su ga mai sauki tanzilin dan abin sabkarwa ne min rabbil alamin da gurin ubangijin talibai ya ku jama'a a ba bi hadha al hadisi antum mudhinu da wannan hadisin ne kuke kare ta qur'ani da abin da ake wadi kuma shine kuka rasa abin da za ku kare ta yin shi wata ja'aluna rizqakum وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون to yace ku mutane a من رب العالمين دابن صفقة وانجزن تالك آفا بهذا الحديث أنت مدهنون دولنا حديث القرآن كنت كده تاشي وتجعلون رزقكم أرزقكم أن سياروا إلى زوا وأنكم تكذبونكم كنا كده تاوا فلولا إذا بلغت الحلقوم يسأل وقت دري يديك رنكما ينا دك دك وأنتم حينئذ تنظرون كنا جديد وهي ترجعون قبيل أسبوع إن كنتم صادقين لكم ونحن أقرب إليه من الممكن بسنتا قليش منكم لدون ولكن لا تبصرون أما يقومك وغني إذا نروب عليه وأنا فهمت عليه ولولا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم
ولولا إن كنتم غير in kuntum gaira mudinin ku ba abin ke tsallakewa ba ne kuna ko ku karyata ba ko in ku kwa iya kuna da karfi tarjiɗuna hun kuna da karfin huddara ku mai doron za ba da kasar hulkuma kila man raktan in suka zama to haka nan ku ce ina mai tawida lokacin da rai ya kai kar- karma yana dak dak dak dak dak duk likitan duniya ne haɗu ya ba su ita da shi sai ya fita to me yasa ba kwa in kwa iya maido shi to ku maido shi ga gurin nan ba kwa iya ba in kun tafsa da gina in kun zama to ku ba su gaskiya ne yace eh, ba amma in kana min al muqarrabina in mutumin na kusancin mutumin kwarai ne farauhun hutawa wajen wutar hutu ne wannan shi ɗati na shi su kuma wancan menene والنازعات wannan za'ati غرقا garkar to kullum mu nemi nashi ɗafi da shi mu nemi wajen hutan mura muka mu nemi nashi ɗafi da shi ba na za a ce garkar ba muna nan ƙarribon farawan hutu shi ne warai hana da arziki mai ƙarshe jin daɗi wajen natin na'im da aljanna mai ni'ima a kan gani wa ma in kana وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب فسلام لك من أصحاب اليمين
yace wa amma in kana min ashabil yamin shi mai rasuwa mutum ya zama to lokacin mutuwar shi dai mai mutuwa ne to fa salamu lak amince tabbata gare ka amince tabbata gare ka da iyaye daga Allah ba من أس... من أصحاب النبي ذكر أما استقر أمس استقر هذا الدابة وأما هو وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو الحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ومن كان من المكذبين الضالين in ya zamanto daga masu karyatawa ne batattu masu karyata ayoyin Allah wanda suke batattu to ba da gidan wani abu masaukin su abinda za su hali mu girman zaki wata sale ta jirim kuma a ras a zara su ta ke in hadha la huwa al-haqqu alladhi wannan zancen da muka wada maka wannan zancen wa shine gaskiya ta ne ta tabbatarwa wannan zancen kai dai ya annabi fasabe bisu rabbikal azim ka yi tasabihi ka cuɗanya da tasabihi da yabon ubangijinka mai girma ci gaba ci gaba daga nan da daga nan za ta shi